Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Na'am. Wa kun bi tasila wa kun bi tasila huruf sunni wa nahwi wal khulf fi kalam lami fa'alahum akthar min aslayhi sahaba za'id bi ghairi mani ولا كذا ولا إن لم يقع كما هو في عيء ووعوع وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تأسيلها تحقق نعم تحقق نعم كذا همز آخر بعد عليه وأكثر من حرفين لفظ لفظ لفظها رديف والنون في الآخر كالهمز وفي نحو قدم فارم حصالة وفي وتاء في التأنيس والمضارعة نهوه الاستفعال والمطاوعة والهاء وقعا كلمة نعم والهاء طبعا كلمة ولم ولم ترى.
ترى والله في الإشارة المستهرة نعم لا زيادة بلا قيد سبب إلا تبين وجهكم فعدلت
نعم نعم وهكم بتأصيل هروف سمسمي To, dama mun yi magana a kan zancen shi a sarku ko shi ma'auninmu shi ne awon fa'ala ko kuma fa'alon idan suna ne ko fa'ala fi'ili idan harafi ya zama ya wuce haka sai ka duba a gani a harafin da ya wuce hukun ya kai hudu ko sama da haka za'idi ne shi ko shi ma dan asali ne shi in za'idi ne shi sai ka tafi ka isu da irin lafazinsa shi wanda muka magana kamar yanzu laraba ne ka ga fa'ala kenan ko kuma larbun ne ka ga fa'alun kenan yanzu in ka samu mukrimun ka ga sai ya zama mafi'ilin kenan tunda mimi shi ta karu sai ka ka sa shi a cikin awon fa'alun din sai ya zama mafi'ilin shine wannan irin bilafu ne haka na idan ya zama na cewa kuma wanda ya ƙara ɗan ba ga za'idi ba ne ɗan asali ne to shi kenan haka ne harafin da yake ƙarshe yake da lami shi ma yake nan kashi guda hudu ne kamar ja'afarin sai ka ce fa'alalin kenan ko kuma fusukin ka ce fu'ululin tun da ɗan asali ne abin da muka yi magana kenan نعم to kuma har ila yau idan za'idin ya zama ninkin asali ne to sai ka sanya shi a cikin wazani ka zama ya zama kaman kaman asalin نعم ya zama ga za'idin ya zo amma kuma za'idin sai ya zama kuma irin asali ne a baya to shi ma sai ka sanya shi kamar i- igi daudanin sai a ce ifa a wa alim tunda dalin nan da ya zo ya ninku a matsayin a yake a farko to na biyun ma da ya zo sai ka sashi a matsayin a ifa a wa alim su muka yi magana a baya نعم yau kuma yana magana ne akan inda aka zo aka samu ruba'i amma wanda fadinsa da ainihin suka zama su ne suka karrara suka mai da shi ruba'in shi ne kamar simsimin نعم kaga simsimin da fara ainihi su ne a farko kuma su a kara maimaita a kuma نعم suka zama ruba- ruba'i in an samu irin wannan shi ne cewa kun bita si bita asili hurufin simsimin sai ka hukunci da asalin harafi na simsimin shi simsimin nan yanzu sai ka ɗauke su a matsayin su ma asali ne kawai تو.
an gane ko kamar yadda wannan yake fa kalma da ainihin kalma haka wancan yake fa kalma da ainihin kalma ba wani zancen ziyada a cikinsa sai kai hukunci to amma kana yi ne amma idan an sami irin wannan din su kala biyu ne akwai wanda za a iya samu ya zama wanda aka maimaita din ba dama a iya cire ba dama a iya tare da shi kamar yin simsim ba dama ka ce sim din nan ka ka hakura ka- ya zama ya wadata da sim din nan biyu نعم an gane domin sim sim kwayan nomi kenan to kuma kaga bayan da za a ce sim daban sim daban idan an zo an sami irin akwai waɗanda za a ga mukarrar ne amma kuma za ka iya wadata da na gaba shine ya ce to a wannan an sami irin wannan ana saɓani shine kamar irin lam da lam eh an gane ونحو ko الخلف في كلام لم eh shine sabani ya zo a cikin misalin lamlamu domin lamlamu din nan shi amri ne daga daga lam kamar a ce taro abu a horo ne aka yi lam lam sai aka ce lam lai matsala to kaga haka ne za ka iya wadata da lam na farko kai kai ka ce lam din kawai ko ko kaf kaf a ce kame matsala a za ka iya kame na farko shi kuma wannan ne amri ne daga kaf kamewa to kaga za ka iya wadata ga barin kaf na biyu kaf din na biyu ka ɗauki na farkon kawai an gane ko Eh.
in yau a irin wannan ne shi wannan ana saɓani waɗansu sun ɗauke shi a matsayin za'idi ne ka gane ko yanzu wannan lamlam ɗin lamun sai aka ce lamlu ne sai aka ce lamun na biyu sai aka ce waɗansu suka yi hukunci suka ce za'idi ne haka na kafin nan na kaf kaf nan sai aka ce kafin na biyu shi ma aka ce za'idi ne ka gane ko waɗansu kuma suka ce a'a ba za'idai ba ne tunda su ma ba za a iya wadata ga wurinsu ba wanda suka ɗauka suka ce a da lami da kafi ba za su zama za'idai ba waɗansu kuma kamar da muka bada suka ce lamin da suka ce ai su badali ne daga harafi na na ninkawa da aka yi a gane ko kamar asalinsa su sai suka ɗauka kamar lamma asalinsa ne lamma da sai suka ce wannan ɗaya daga cikin mimin kawai aka canja a gane ya koma lamɗin ya koma lami to kaga in haka ne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan asalinsa to in kaga tun da ya zama badali ne shi ma kaf kaf ɗin kamar kaf ba aka yi ya zama kamar ɗaya kafin kenan wa musanye ne ga wannan in haka ne kaga ya zama kamar haka ne tun da ya zama musanye ya zai zama za'i ne kenan to abinda wasu suka faɗa kenan wanda suka dauka a bisa cewa za'idi ne to saboda wannan dalili ne wanda suka kuma suka dauka cewa a bisa asali ne to sun dauke shi kamar awon shi batun sumun ne kenan yawa shi ne na na fa alaikum to aftara min aslain to zai ga man kuma yanzu dama sun rufu ziyarata ai mun ce maka su su goma ne ko su ne waɗanda aka haɗa su gaba ɗaya za ka ce sa'altu ni ha eh wai wani malami ne wa su almajirai suka suka tambaye suke tambaye su hurufu ziyarati suke masa karo kalla muna tambaye su wa hurufu ziyarati su suna ne ya suke ne sai ke sa altun muni ha kuna tambaya ta ita da karo kalla ita tambaya ga muke sa altun muni ha ke yi tambaya ga muke su ya shi yana nuna musu ne cewa ga altun muni ha dai shi ne harafai su kuma suna ganin kamar tambaye su yake shi ma tambaye su yake to su wa'annan harafin guda goma su ne da altumuni haɗin su ne wurufu ziyarci wani mawaƙi shi da maliku ya waƙe su a cikin waƙa kuma ya karara su su hudu yana cewa hana'un wata sulimin da la yau ma'un su yi da hayatu masulin amanin wata su yi hana'un wata sulimin nan kaga harafai guda goma ne su ne wurufu ziyarci tala yau ma'un su yi shi ma harafi ne guda goma su ne dai wa'annan ya kara mai tasu nihayatu mas'ulin su ma din dai su ne amanin wata silu su ma dai su ne ta kowane daga dauka ne rufe ziyaratin ne da altin muni harin ne kowane guda goma to waɗannan su ne zai gaya maka harfan nan guda goma da sini da alhamza da lami da ta da mimi da wawi da nuni da ya da ha'i da alif waɗannan su ne guda goma da shi ne zai gaya maka su a ina ne mahallat inda idan ka gansa kawai ka san cewa za ne kawai kada ma ka wahala kanka shi ne zai gaya maka su a kun bi ta asilin ruwa galibin aksara min asulaini asulaini sahaba zaidun da gairi mai ne na galibin haga alifi wanda ya zo shi alifin sahaba ya agoci aksara min asulaini mafi yawa daga asali guda biyu wannan kana ganin sa kawai kace za'idun kace mai daɗuwa ne da gere mai ni ba wani kokonto a cikin waɗannan na abin da yake nufi wannan shine idan alifi ya zama ya agoci harafi guda uku wanda harafai guda uku nan an tabbatar cewa a sanai ne su to kawai kana ganin sa kai masa hukunci da hukuncin ziyada kamar yanzu laraba an harafi uku ne sai kace laraba laraba to duk inda ka ga alifi a nan wajen kawai kace masa za'idi ne shi daga ukun kuma abin da ya fi sama da haka ba kamar galbana yanzu alifin nan sai ka ce wannan ne amma daga ka biya ya kasa da uku kamar biyu kenan to wannan sai ka ce daga asali ne ko kuma ka ce a bari ne aka yi daga asali ne an gane ko to shine wannan a kawai kayan da za ka dauka kamar misali yanzu ka ce ba'a masala ba'a kaga ai harafi uku ya harafi biyu a bota ko shine na uku to wannan sai ka ce daga asali ne domin asalin sa ai badali akai kamar daga baya ne ai ko amma yanzu irin su kala kaga duk badali aka yi daga wawi ne da alihun aka dawo da shi sai da haka yana nan a matsayin wannan ɗansa asalinsa to wannan shine abin da za a duba a gani in dai harafin ya kai harafi uku ba abin da ya fi uku to kana ganin alibi kawai ka ɗauke shi a bisa matsayin zaidi ne idan sahaba ta ido zai mai eh a sahaba aksar min aslaini ba alifin alibi sahaba aksar min aslaini na za'idin da gaira mai shine labarin Ah.
in dai ka ga ya wuce sama da asali guda biyu kaga daga uku abin da ya sama kenan na to wannan kawai ka ce masa za'idin ba wani bai gaira mai ba hukunta wannan na waliya kaza haka na ya ita ma kaza kama haka take ita ma idan kaga ta aboci harafi uku wanda suke asali ne na wal wawu da wawi shi ma kaza ka shi ma kamar haka ne duk waɗannan amma sharaɗin su in lam yaka kama huwa fi quyun wa wa'awa na wato duk inda kaga dai abin da yake nufi in dai ya ta zo ko wawi ya zo ya suka zama musan aboci harafi guda uku to su ma abin da yake nufi kawai ga hukunci da daɗin su kawai ka ce musu daɗi ne kawai misali yanzu ka ce sayirafin sayirafin ba ga yaɗin nan kana ganin ta kawai za a yi dace domin ta zo a cikin harafi wanda suke da uku an gane ko na ko kuma ka misali kamar ka zo wajen ya amalu masala wannan yaɗin kawai za a yi dace ko jauharin kaga wawi ya zo ko a juzin shi ma wannan wawi ya zo kuma harafin ya kai asalin kuma sun kai guda uku to duk waɗannan kawai ka ka ambace su ko wawi ko alifi shi ma kamar alifin ne da muka faɗa an gane ko da ya da wawi su ma kawai ka ce masa zaide ne su
na an gane amma fa sharadi ya ce idan ba su zo a cikin hudun kamar yo'o'un ba wa wa'awa'a ba su kuma kamar wa'awa'a ba wato abin da yake nufi a nan wajen sharadi kada su zo mu karrara ne kada ya zama inda suka zo ne kamar suna abin karrarawa ne kamar misali yanzu yo yo yo yo'un kaga yo'o'un din nan ai kaga mukarrara ne ai to wannan yaɗin ta zo ta kuma zuwa to in haka ne wannan kawai ka ce masa yake suna ka ce asali ne shi ko wa wa kaga wawi ya zo ya kuma kara wa ke da wa ko to in ya zo a irin nan wajen shi ma kada ka ce a yi harafi ne kuma ka ce wannan ne tunda ya zama karare ne to ka ce wannan ne kawai shi yoyo ne sunan wani tsuntsu ne wanda yake da irin kambora haka shi ne yoyo wa'awa wa'awa din kuma wa'awa tun mazdari ne wanda wani mutum kama a ce ya yi ƙara kenan shi ne wawa da
wa haka za hamzu wani haka na alhamza wa mimun da mumi sabaka haka za ka sabaka salasatan da suka zama sun rigaye harafi uku tasiru ha ta haƙa wanda su kuma wannan harafan guda uku asalinsu ya tabbata an tabbata cewa asali ne idan haka na yau kuma ya gama da alifi da ya da wawi ya gama da su ko ya koma kan alhamza kuma shi ma ana hukunci a bisa alhamza da mimi ana musu hukunci da ziyada idan dai suka zama sun gabata a bisa harafi guda uku harafai guda uku kuma wanda suke asalai ne alhamza ta zo bayan ta kuma aka samu harafi uku ko mimi ya zo bayan ta kuma aka samu harafi guda uku kuma wannan harafin uku duk an tabbatar cewa asali ne shine yasa ta cikin ta aka ga aka tabbatar da asalin ta su cewa asali ne su in gane kuma yanzu ahmadu masala ahmadu kaga ga alhamza ga amma abin da yake harafi gaba guda uku ne a gaba ko mukurimun kaga mimi ga kuma harafi guda uku a gaba to waɗannan duk gaba ɗayan su kawai kace musu waɗannan su zaire ne su kawai tunda an tabbatar da waɗannan abu a asalin takardar su
na ka za ka hamza akirin haka na alhamza alhamza ɗin kuma da ta zo ayirin a ƙarshe ba da alifu bayan alifi sam a kasara min harfai ne kuma ya zama alifin ya zama aksara mafi yawa ya zo bayan aksara min harfai ne ko hai lafzu haka lafazinta ya zama radifa ya kuturci aksara min harfai ne mafi yawa daga harafi guda biyu na alhamza ce ta zuwa ƙarshe amma kafin ita kuma sai ya zama na cewa akwai alifi sannan kuma bayan alifin sai ya zama shi alifin nan ya kuturci harafi uku wato sai da aka zo da harafi guda uku sannan aka zo da al- alif an gane sannan sai aka zo da alhamza kuma a ƙarshe kamar yanzu irin hamra'u harfai ne
aksarin min harfai to a kasara min harfai ne mafi yawa daga harafi guda biyu kaga harafi daga uku kenan abin da ya sama idan aka samu waɗannan to shi ma wannan sai a ce ah, wannan ne kamar yanzu misali hamra'u kaga sun fi harafi biyu harafi uku kenan kuma ga alhamdu alifi ya zo ya kuturce su sannan sai alhamdu kuma ta zo a ƙarshe sai aka samu waɗannan in dai an samu irin waɗannan abubuwan to sai ka ce wannan ko ashura'u masala na'am ashura'u ka ga alifi sannan ya kuturce kuma sama da harafi uku harafi biyu daga uku dai abin da ya sama ko nawa ne na'am an gane ko kasi a'u masala to duk waɗannan dai duk gaba ɗayan su idan dai an zuwa irin nan alhamdu kawai sai ka ce mata za a dace kawai an gane ko na'am yawa na'am idan ba alifi ya zama harafi guda biyu ya gabata inda ya ce aksara to alhamdu ba za ka ce mata za a ba kamar misali yanzu kisa'u kisa'u Mm.
a ga alhamdu alifi ma ya zama ya gabace ya zo ne bayan ya kuta harafi biyu ne ko eh ko ridahu to wannan Na'am.
duk wannan alhamdu din ta asali ce na'am sai dai a ce fadili ce ga wani abu kaga kamar ki sawu a asalin sa ki so shi ne kaga wawu ya ya ya bi aka badala shi ba Mm.
to wannan kawai sai dai a ce ta badali ce na'am amma ba za a ce mata wannan ba ba za a ce wanda za a yi dawa Eh, wani fi fi asirin kalhamzi haka na idan aka samu harafi ba a ɗaya ma kamar yanzu ma'u Mm.
ma'u matsala ko Ko Na'am.
da- ko da'u eh cuta kaga shi ma wani harafi ɗaya ne ko harafi biyu ce duk dai wa'annan ba za ka kiransu Mm.
wannan ba sai dai ya zama badali ne badali ne daga wani harafin kawai amma dai asali ce wa nunu fil akhiri kalhamzi haka na nuni a cikin ƙarshe ita ma idan ta zo ita ma kamar alhamza ce ita ma nuni ita ma ana kiranta za'ida wato ana nufin yana nufin nuni idan ta zo ta zo a ƙarshe ita ma kamar alifi ya zo bayan ta kuma ya gabace ta na'am a gane sannan shi kuma alifin ya zama ya kudirci aksara min harfai ne sama da harafi guda biyu Mm.
to shi ma na nuni sai ka ce za'ida ce ita na'am an gane ko Eh.
kamar misali yanzu afarano ga afarano kaga nuni ga alif ya zo kafin ita sannan bayan sa shi kuma harafi ya ga uku ya fi biyu to shi ma wannan sai kace za a dace ko sakarano na'am amma idan uku ba su ba su kai uku ba to shi ma sai kace masa asali ne kamar yanzu makano ko zamano Mm.
kaga harafi biyu ne kawai to wannan da asali ne na'am an gane ko Mm.
na'am wa fi nahawi kadan fari asalatan kufi na'am a cikin misalin galan faro nuni da ta zo cikin galan faro wannan kufi an isu da asalatan asalinsa wato mana yana nufin da an isu cewa cewa ba asali bane shi ya zama an bashi daɗi kenan ya zama ya zama an bashi ya zama ya zama daɗi kenan inda nuni ta zo ita za a tsakiya harafi biyu a gaba harafi biyu a baya Mm.
sai kuma ta zama sake na ce ita na'am to wannan nunin kawai ka ce mata Zai ita ma za a yi dace ita kamar yanzu galan fare Mm.
gane amfani amma yanzu da ka zama a tsakiya din amma sai zama da cewa mutane riga ce Mm.
to wannan ba za a ce ba kamar ka sai garni zarni a ga mutane riga ce a nan tsakiya take amma Mm.
to wannan asali ce ko kuma ta zo ba asal ba tsakiya ba kamar harafin ta yi harafi ɗaya a farko ne biyu a ƙarshe ko biyu a farko ɗaya a ƙarshe kamar yanzu ambare ambare Mm.
a ga ba za a ce a tsakiya take ba ko na'am to ita ma ko da sake da ce ita ma asali ce ba an gane ba na'am na'am wa wa ta'u fi ta'nisi wal mulara'a Na'am.
wa nawal istif'al wal mudawa haka na ta idan ta zo tattali ce idan ta zo Na'am.
ita ma wannan ana kiranta za a yi dace kamar ka'imatu ba ka'imu ne kace ka'imatu mace wal mudara'a ko kuma ta ta mulari'i kamar tafa'alu an ta tafa'alu to tafa'alu din nan to wannan ta din za a yi dace ana istif'ali ko kuma istif'alu kamar sun yi da ya zo cikin istif'alu wal ga mudara'a istif'alu ga ta ga ga sinan duk wannan sai ce mutu duk zaire ne wal mudara'a ko kuma dawa inda aka zo ta din ta zo ta mu dawa a ci alimtu allimtu ko kuma allamtu na sanar da shi fa ta'allama sai ya karbi sanin ko ta'allama din wannan ta din ta mu dawa Mm.
ko Mm.
na'am ko da harajtu fa ta da haraja Mm.
to wannan ta din to duk da wadannan su wadannan duk zaire ne wadannan
na'am wal ha'u haka na hayi waqafan a inda aka zo da ita waƙafi na'am kalima sai ta zo kamar lema kaga mun ce ma can inda muke magana a can wakafi ya mun yi magana da ce istifami ma idan ta wuce istifami amma a halin jarra ko na'am na'am kaga ma ne sai kace lema to wajen kuma sai kai wakafi lema dan sai kace lema to wannan ha'in an gane na'am wannan za a yi dace na'am wala mutu wala mutu wala mutu tara wannan tara to ko kuma a ce a ce a ce maj- majruri ne fili mudari'i ne wanda yake majrumul ahar shi ma sai kai wakafi a wajensa kaga lam tara ne sai ka ce lam tara to shi ma wannan inda ka hayo ka sa hayo duk gaba ɗaya da shi ma wannan wakafi ne can babin wakafi an yi magana su suna da yawa ko na'am eh wanda muka yi magana irin wannan kamar irin su la'alatin na rikin da muka yi magana sun munada kamar misali ya zai da su da shauransu su fi limazi da an ce waɗannan kowane daga cikin su idan ka wakafi gare su ma wannan haɗin da ka wakafi a wajen su za a yi shi dukkan su kowane
wallahu fil isharati al shahira mustahira haka na lami a cikin duk ishara wadda ke mashhuriya kamar irin su tilka zalika kulalika wannan duk lami lami lami din duk wannan lamun za a yi dace ita
na'am wamna ziyadatan to nan kuma zai gaya maka inda wato idan wani abu ya zo daga cikin harufin ziyaratin nan da muka faɗa guda goma Kun gane wanda muka faɗa na wanda tara a ake tara su a cikin sa altimuni a dinnan na'am to sai ya zama kuma ya wofinta gabarin abin da muka kayyade da dide shi amma duk mun faɗi cewa ga inda kowanne mun faɗi cewa idan ya zo kaza da dide ko in ya zo ziyara ziyada ne to sai ya zama na cewa ya wofinta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan duk da muka faɗa ga shahara ya zo ɗaya da harafin hurufu ziyarati ne amma kuma ba shi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka faɗa da hurufin nan da muka faɗa na'am to wannan kawai ka ɗauke shi a matsayin asali kada ka ce dan ka ga mimi ko ba wani irin mimin da muka gaya maka a nan wajen ba ka ce kawai za ka ɗauke shi a matsayin hurufin ziyarati Mm.
in dai ba shi da wannan ƙaidin da muka faɗa to cewa ah, wa haka za mimin wa mimin sa wa haka hamzin wa mimin sa baka nan Mm.
talatin tafilin wata haka in dai ba haka ba to kawai ka ɗauke shi ɗan asali ne shi ba gane na'am sai dai idan wata hujja ta tabbata a bisa karin nasa kawai misali yanzu ka canja shi inda muka faɗa a baya amincin kana son ka gane cewa abin nan ziyara ne ya zama ka yi ka- ka ka yi wannan ɗinsa ko ka canja shi na'am zuwa eh, gaba ɗayansu zuwa halayen da yake da shi wani fili ma zai ne gaba da shi mulari gaba da shi amri gaba da shi su mazari da ya shauransu da gane za ka iya ganin cewa idan ka ga harafin koyaushe yana nan duk inda ka canja to asali ne in kuma ka saɓanin haka to kasan zai ne ko to sai dai idan irin wannan sun gashi ɗaya daga cikin ƙa'idojin nan da muka faɗa na kasancewar za'idi ya zama ba shi da shi amma kuma daga canja shi kawai ta hawila ka canja shi zuwa wani daga cikin shigoginsa sai kuma ya zama da cewa ya harafin ya fita to kaga ya hujja ta bayyana kenan ba to tunda hujja ta bayyana wannan sai kai sai ka ce masa sai ka hukunci da cewa hukuncin rufu ziyarar jini na'am ita ya ce wa na ziyaratan ka hana dalili bila kaidin ba tare da kaidi sabata da ya tabbata ba wannan kai kuma da muka faɗa nan to idan ka ga abu kada ka ce a wannan wallahi to inda bai da kaidi din kawai ka ce asali ne idan ta yana bayyana hujjatan inda hujja bata bayyana ba ka hazila kamar hazilat ka hazila kamar hazilat na'am kaga hazilatul ibli ne raqumi hazilat to hazilat din nan mana ana nufin wato raqumi ne ya ci irin hanzalu guna Na'am.
sai ya zama da cewa ya yi cuta saboda wannan dalilin to kaga hanzalu ne shi hanzila din nan daga hanzalu ne Na'am.
to yanzu han- hanzila akwai akwai nuni
Ah.
kuma yanzu hanzalu idan ka duba daga cikin abin da muka gaya maka daga daga dilin kaidin da yake sawa nuni ta zama za'ida ai babu a cikin hanzalu ko Mm.
domin cewa maka nuni sa kira ta zama a tsakiya Mm.
harafi biyu anan harafi ba Mm.
ko Mm.
kaga hanzalu ai daidai yake da ambaro ai Mm.
wanda an bar kuma mun yi hukunci da cewa nunan ta asali ce ga Na'am.
domin ta zama sake na ce kuma amma ba ta zama tsakiya ba ko to amma hanzali shi ma ga shi irinsa ne amma kuma yau gashi nuni kuma an ce za idan to da duban hanzali ne kawai tun da bai bi wancan kaidin ba kawai sai ka ce nunin nan wannan ce sai ka ce asali ce na'am to amma da ka canja ta ta koma yanzu fi limali hanzali ne ya zama hasila sai zama babu nunin tun da hujja ta bayyana kawai sai ka ce yanzu kuma nunin ta zama mai sunanta ta zama za'ida ce ita shi ne abin da yake magana Mm.
kamar yanzu irin su malakutu a ganga ya zama daga mulki mulku ne Mm.
to wannan ta sai ka ce za a dace Mm.
an gane ko Mm.
da duk irin waɗannan su ne dai abubuwan da da za a duba a gani kowane daga cikin an ga an ga za ta iya faduwa a cikin wani ɗaya daga cikin canjin da za a yi na tarkibin da za a masa to shi kenan sai a ce wannan ne
za'ida sai a ce za a yi ne shi amma in ba haka ba sai a ce to shi kenan ya zama kuma ba ya zama asali ne shi eh kamar yanzu sun budu sun budu kaga an za ka mai da fiye kuma ne ya kace asbalar zaro yabanya ta yi zangarniya kaga ainihin ta kusa don haka ne ya kace wannan nunin ta zama zai da ya ce ga shi eh to shine waɗannan abubuwan da ke abin da za a duba kenan Allah ya sa eh alhamdulillah